وأشهد أن لا إله إلا rahmatullahi wa barakatuhu bayan godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya bamu dama da ikon kaddarar zuwa wannan masallaci mai albarka don halartar karatu wa, wa yan uwa mata daga malumar mu maluma Zainab Aminu Halliru muna fata Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da abin da zamu ji Allah kuma ya bata ikon faɗan daidai Allah ya dora mu akan daidai Allah ya karba mana ayyukan mu saboda ƙurarcewar lokaci ba lokaci za a ɗauka mai yawa ba sai dai saboda yanayin kwanakin ana so a yi maudu'i mai amfani don Allah muna so mata a nutsu masu yara su nutsar da su su samu wuri su zauna inda hali su zaunar da su daga baranda a ba da haɗin kai don Allah mu yi mu gabatar akan lokaci kowace ta koma ta yi abin da yake gabanta Allah ya datar da mu malama bismillah
alaikum assalam wa rahmatullah رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah a muna ba da hakuri da jinkiri na halartar mu ko da kuma akwai irin na hukuma jinkirin Allah ta'ala ya yafe mana baki daya a mun kaddarta cewa wannan sati zamu magana akan a Ramadan kasancewar muna gab da shiga watan Ramadan akwai kurakurai da abubuwa da ya kamata mu kiyaye yana da kyau a ce wayannan satuttukan insha Allah mun taba abin da ya shafi azumin watan Ramadan wannan satin da sati na gaba da abin da ne niyya mai magana kenan sati na gaba zamu karatu a masallaci na Matsango kamar yadda aka saba muna godewa Allah subhanahu wataala wanda ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka muna roƙonsa Allah ta'ala ya ba mu dacewa game da abin da za mu faɗa mu faɗi daidai idan mun yi kuskure kuma Allah ya yafe mana ba da ganganci ba ne a ƙarancin shina ne ko kuma wani abu mai kama da haka Allah ta'ala ya samu dace abu na farko game da ramadan za mu fara magana akan niyya wajibi ne mace ta kiyaye cewa ba a ƙudurta niyya kafin ganin wata misali idan aka yi jinkiri ba a samu ganin wata da wuri ba sai ki ce ke bari ki kwanta kin yi niyyar azumin ki kawai in kin tashi an ga wata zaki wuce da azumi ba a haka wata ta yi bacci kafin a ce an ga wata to fa idan bata tashi ba sai gobe da safe bata tashi fa ba azumi take ba kuma wajibi ne ta kama bakinta in kin san babu wanda zai tashe ki ya ce miki wance tashi an ga wata ki daura niyya to wajibi ne a gare ki ki zama daram ki saurari cewa an ga wata kin kudurta niyya tukunna ki kwanta ana yawan samun kurakurai a wannan bangaren kuma niyya guda ɗaya takan wadatar da mu kai niyyar azumin ka talatin ko talatin ba ɗaya sai in wani dalili jinya ko larura ta sa kin sare sai ki sabunta niyya Allah ta'ala ya samu dace a Anas bin Malik ya ce bai taɓa ganin annabi alaihi salatu wassalam an yi magariba ma'ana rana ta faɗi ya zo shi ya halarci sallah ba tare da ya sha ruwa ba misali shagulgulanmu na gida musamman waɗansu matan da ba su da filan sai ka gama garibar ta yi ka shagala da ayyuka sun rikice maka baka gama zoɓo ba baka gama kunu ba baka yi yanka kaza ba za ka yanka gashi kin ji an kira shan ruwan to wannan hadisin yana kwadaitar da ke ana kira shan ruwa wajibi ne a gare ki sunna ce mai karfi wanda gashi an ce mana annabi bai taba halartar sallah ba har sai ya sha ruwa amma mu mata sai ki ga wani lokacin kin shagala da abubuwa sai ki ce barki sallah kawai sai ki zauna ki sha ruwa gaba daya to ba sunna bane ba kuma burgewa bane ba kuma jarumta bane lokacin da aka sha ruwan nan sannan ake so ke ma ki sha ruwa ana son shan ruwa da abu mai ɗanye ma'ana kamar lemo gwaiba a wasu abubuwa dai na kayan marmari ai ba da sauransu idan ba hali to ai amfani da dibino busasshen in shi ma bai samu ba to ai amfani da bakin ruwa koma bayan yanda mu muke amfani da ruwan sirki ka fara shan bakin ruwa shine sunna idan baka samu wani abu na dangin kayan marmari ba kuma alhamdulillah yanzu akwai mu da kayan misali ku ce kankana gidan kowa da akwai ce naira ki 200 sai ki sai kankana ki sha ruwa so sunna ne shan ruwa da wani abu kayan marmari ɗanye. In bai samu ba ne sai a ci busasshen dibino ko kuma a yi amfani da ruwan sanyi. Ruwan sanyi ba irin ruwan sanyin da mu muke sha ba mata. Azumi ya jiga taki, kin wahala, in kin tashi sai ki nemi ruwan sanyi mai ƙarara sai ki sha, kina ga shi ne tukunna zai baki nutsuwa ko jin daɗi. Malama suka ce wannan shan ruwan yana cutar da mu, musamman mata. Mace an fi so ta sha ruwa mai dalam-dalam. Ruwan da bai zama ruwan zafi ba, ba kuma ruwan sanyi ba. So ruwa da za ki sha wanda ba zai ɗaga miki hankali ba ko kuma ya baki wani side effect bayan Ramadan ɗin. so wannan ma abin kiyayewa ne ga mata abu na gaba shine nau'in shan ruwan cikin azumi da kuma halin biyansa misali ga wanda ko laulayin ciki ko jinya zazzabi da sauransu ya saka amai ya rinjaye ta, ta yi amai. To, wannan malama suka ce, idan aman ya fita gaba ɗaya bata ji wani abu ya koma ba, babu komai a kanta. Idan aman kuma ya fita amma sai tana jin kamar wani abu ya koma mata, to za ta biya azuminta guda ɗaya. Ga wanda kuma sai take ta jin aman ya dame ta, amma bata ji ya fito da kansa ba mata muna haka irin kamar misali masu laulayi in ya dame ki kina ta jin yaje yazo yaje sai ka saka yatsunka bi sai ka jawo shi sai ya zubo to idan maluma suka ce zaki biya azumi tare da istighfari wanda kuma yake yin azumi da kafara shine mutumin da ya riski matarsa a cikin watan Ramadan ya take ta to akwai azumi a kansa guda ɗaya na farilla zai rama akwai kuma azumi sittin a kansa na kafara to ita macen fa malama suka ce wannan ɓangaren shi kuma ya rabu daban-daban akwai daga matan da za su rama iya azumin na ramadan ɗin amma ba kafara a kansu wasu ma suka ce a'a ba komai ma a kanta laifin na gare shi amma iyaye mata kamar yadda a wancan ramadan din kusan mun sami irin wannan matsala a masallacin nan mun samu wannan tambayar a maluma suka ce ba a samun goyon bayan mace ko in ce a taki mace ba da haɗin kanta ba matuƙar baki amince ba a gaskiyar magana hakan ba za ta faru ba ki taimaki mijinki wajen nusassaye shi tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah. Idan har hakan ma shi ya raya, ke ki tuna mishi girman Allah. Ke ki tuna mishi lada atbi makalukin fi ma'asiyatil khaliq. Ai doka Allah subhanahu wata'ala ya saka kan cewa me ba za a sadu da mace a lokacin Ramadan ba. To da bijiro miki da wannan yanayin kin san kenan ya zama laifi. da ya zama laifi ai ba za ki ba shi goyon baya wajen aikata laifi ba. Yana daga cikin soyayyar mace zuwa ga mijinta, kwaɗaitar da shi wani abu da zai rinjayar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma gudun wani abin da zai janyo ya saba wa dokar Allah so taimakon da zaki bashi a wannan gurin taimako na tunasar da shi girman Allah da kuma kankantar lokacin da ake da shi na Ramadan din kai wata goma sha ɗaya kana rayuwarka yanda kake so a wannan wata guda ɗayan ne Allah ta'ala ya ce shi yana so a kiyaye kar a ci abinci da rana don Allah ko iyaye ne ko shugabanni in har za su yi maka wata doka a cikin wata sha biyu suka ce wata ɗaya a yi musu kaza matuƙar ba ta saba wa Allah ba ina ganin ba zai gagare ka ba bare wanda ya halicce ka kuma sannan a hakan ma bai ce gaba ɗaya ba ne ba fa bai ce gaba ɗaya ba ne aka ce daga abin da ya yi assalatu zuwa faɗuwar rana duk abin da yake bayan haka namiji an amince mishi ziyarci matarsa to me zai sa ka ji ba za ka iya kamewa na ɗan wannan lokacin ba so ina ganin akwai goyon bayan matan wanda kuma bai dace ba sai mutum na gaba wanda shi kuma da gangan kawai ya ci abinci da rana me da gangan akwai kala-kala na farko akwai masu cewa ranar azumin farko ba za su ɗauka ba ko ai rana ce da azumin rediyo ne a azumin shugabanni ne azumin yan izala ne duk sunansa wannan azumin farko da na biyu wani ma har sai su je kwana uku ba su ɗauka ba to in dai ka san an ce an ga watan ramadan ka kuma sha azumi ka sha ruwa a ciki domin wani akwai izgili a ciki duk wanda ya kula akwai izgili misali samarin nan da ba sa dauka yan kan daba suna zazzauna yan ataba da sauransu sai kiga kaman wani abun alfahari ma sun dauko wani biredi da lemo da wa ana ta ci ana sha saboda mi ayi mana izgili ga waɗanda suka dauka wannan ya zama ganganci ne saba wa ubangiji ne kuma nuna rashin bin dokar Allah ne karara wasu malaman suka ce wa'annan ba a buƙatar ramo su bare ka fara annabi ya zayyana irin azabar da za a ba su kai tsaye cewa ranar alkiyama za a yi hangin ɗinsu a jahannama ƙafarsu a sama kansu akan wutar jahannama yana reto annabi ya ce jini na kwaranya daga dukkan wata ƙofa da take jikinsu hanci ido kunnuwa duk wata kofa da take iya fita ta dan adam za ta dinga zubar da jini wannan shine wa wanda ya sha watan Ramadan saboda haka idan kana sha dan ganin cewa ba za ka yi biyayya wa sarki bane a ba za ka yi biyayya a izala ba kun san haka suke fada ba wa zancen izala zancen ganin wata ya ta'allaka ne a shugabanci kuma annabi ya ce idan ka ji an gani kawai kai dai ka ɗauka. Kuma ko da kuskure zai biyo ta ɓangaren masu gabatarwar baki da laifi, abin da shugabannin suka faɗa ka amince a kayi shi kenan ka yi nasara. Idan kuma ka ƙi, to irin waccar azabar ita ce makomarka. Da kuma ire-iren wanda za su iya sha ba don wai bisu ɗaukan ba ma a cikin azumin ma kai kawai kana ganin kai kayi iya wanda za ka yi kawai ba za ka yi azumi saboda ba da mun sami irin waɗannan yara 'yan shallin da suke ganin ba lalle ne sai sun yi azumi ba kawai suna iya ci su sha kayansu bakinsu a leku soyin kafaran ma wani sassauci ne su ba a buƙatar azumin ma bare su kafara da Allah wani bala'i ne Allah ya fushi da ibadarka Allah bai damu da kai da kai ma ibadar ba to Allah ta'ala ya samu dace sai mutum na gaba um, sai mataki na gaba abin da ya halatta ga mai azumi abu na farko ya halatta mutum ya aswaki ko brush aswakin kuma ko da mai ɗaci ne ɗanyen aswaki har ma wani ka kasance kana jin makakinsa a wuyanka ba laifi ba ne za ka iya yinsa azuminka kuma yana nan kazalika brush za ka yi ka wanke bakinka tas shi ma azumin ka yana nan gawayi kike wanke bakinki da shi duk abin da kike wanke bakinki da shi ba abin da aka hana ki zaki iya yi wannan daidai ne sannan ya halatta ga mai azumi ai mata allura kuma ko da allurar akwai wata allura da za a yi a kunkumi ko a hannu amma sai ki ji har kina jin dacin ta a makogoranki malama suka ce an yadda ai sunanta allura dai abun da suka yi sabani shine guda daya allurar da dama kaman wani wani nau'in abinci ne a jikinta allurar da dama manufar idan an yi ta kamar kin ci abinci ne kun fahimce ni to wani allura aka ce bata halarta ba wasu kuma suka ce a'a ita ma idan ya zamo ba wai kin yi ta dan jikinki ba zai iya kaiwa har magarba biki ci abinci ba ba za ki iya jura yunwa ba idan an miki sai kike samun wani kuzari da nishadi sai ki yi azuminki to wannan ke bai halarta miki ba amma a'a saboda wani ciwon ki ne sai aka hada miki har da ita wanda kuma koda ba a miki ba kina da kuzarin da zaki kai azumin ki to wannan ke ma babu laifi to amma dai a wannan ita ce aka samu sabani amma banda allura ta yau da kullum ya halatta ga namiji ya rungumi matarsa ko ya mata kiss ko wani abin da ya kama da haka sai dai malama suka ce amma banda sababbin aure banda matasa domin mai kamewa sha'awarsu zai yi wahala. So yana da kyau mata mu sa ido, mata mu kiyaye, in kin san kina da sha'awa ta kusa kar ki ba da kafa a irin wannan. Misali ya zo wa'in satuttuka ana ta amare gabar da yamma kudu da arewa, wanda har wasu malaman za ka ji suna cewa bai kamata a dinga yin aure a wannan gabar azumi ba. To, wa'inan a an karar da su ba sumbata babu rungumar juna. Allah ta'ala ya samu dace. Sai wasu mataki na biyan bashin azumi. Bari mu fara da waɗanda suke tambaya akan matattu. Idan aka sha azumi, jinya ta sha aka sa azumi, ko tsufa ya sa aka sha azumi, ko wani abin da ya kama da haka. To mataki na farko, wanda tsufa ya janyo ya sha azumi, shi dama ai ba biya zai yi ba ciyarwa za a yi. Ciyarwa ma wasu malaman suka ce mustahabi ne, in babu hali ma an sauke masa shi kenan. Amma wanda jinya ta sa ya sha, da ya sha azumi sai ya ta kwanciyar jinya. shekara guda ko shekara biyu ko shekara uku ba a taɓa samun kwana biyu da ciwon nan ya ɗaga ba yau a kwantar gobe a tayar ana ta fama da shi shekara biyu shekara uku wala Allah har yanda hali ya kama sai ya zama wannan jinyar da shi kan bai san lafiya ba har ya mutu to wannan ba biyan azumi a kansa ai bai samu sauki ba ya ƙi biyan azumi in ya mutu babu zancen iyalai za su biya masa azumi bai samu sauƙin da zai biya azumin ba don haka baya kansa sai kuma wanda ya sha azumi saboda jinya bayan wata biyu bayan wata ɗaya ko abin da ya kama da haka sai ya samu lafiya da ya san lafiya amma bai mai da hankali ya biya azumi ba ko yana tunanin bari ya murmure ko wani abu kama da haka ko amma fa an san ya samu lafiya wata ɗaya wata biyu ko wani abin da ya kama da haka sai kuma jinya ta kuma dawo mishi har ya rasu to wannan shi za a biya masa azumi ko da bayan ya mutu kuna gane bambancin ko ya mutu za a biya mishi azumi yanda ake raba gado haka nan za ku raba a tsakaninku wance ki biyu ni zan yi kaza ni duk sai ku rabe shi a tsakani ku je ku yi mishi azumi wannan kenan ko to a bangaren masu jinya a bangaren mu mata masu rauni akwai shan azumi nau'i nau'i wanda kuma wasu lokutan akwai sakaci ko akwai ganganci misali akwai mai biki da mai haila an musu rangwame su sha azumi amma me su biya bayan sun samu tsarki ko to da kika sha azumin ki biyar ne shida ne hudu ne sai biki biya ba kika zauna da shi don sakaci wa'ansu har sai shekarar ta dawo bisu biya wannan azumin ba ko ki ji ana sauran sati za a dau azumi duk an gigi sai ana saurana uku saurana nawa to wannan idan kika tashi biya bayan azumi ya shekara a kanki to akwai kafara a tare da ke zaki azumi zaki ciyar ki azumi ki ciyar nau'i na biyu mata masu ciki da mata masu jego da mata masu da, shi ciki bangare biyu ne da lififi da tsufar ciki duk yana sawa san azumi wanda ta sha azumi saboda laulayin ciki ko saboda tsufar ciki ita ma ana tsammanta mata idan ta ware misali idan nan goyen ciki ne in kika aiku ai zaki samu lafiya daga baya jego shi kuma kala biyu ne akwai wanda shan azumin yakan janyo saboda kewar dan ko kuma saboda rayuwar dan wata in ta azumi kafin yamma nonanta ya bushe kam ba za a iya samun nonon da yaro zai sha ba sai ya kada hankali ya ta tashin hankali koke koke aka ce ta sha azumi wata kuma ita ne za ta akwai nonon yana ta sha amma ita kuma sai ta jiga ta ta fita a hayyacinta saboda me saboda ba ta da kwari a jikinta ita ma an ce ta sha amma shan sai ki duba iya watannin da kika ji jikinki yayi ƙarfi sai ki biya idan sakaci ya janyo biki biya ba ke ma har kika shekare da shi akan ki to zaki biya azumin tare da kafara shi ma zaki ciyar bayan kin yi azumi kuma wayannan mutanen su suna da zabi dama wayansu malaman sun ba da dama kawai ta ciyar wasu kuma sun ce sai in ba ta tsammanin ta warke ta dawo da ciyar ɗin. Amma in kina tunanin in kin yaya yaron ki kawai za ki samu lafiya ki azumin ki, azumin shi ya fi. Amma in kina tunanin hakan ba za ta samu ba sai ki ciyar. So wannan ma nau'i ne daga cikinmu ko? Sai yaro da mahaukaci. Su kuma wannan su ne wanda suke shan azumi su kuma ba biya ba kafara yaron da bai balaga ba a cewa daga bana da ka balaga sai ka biya bashin wata kaza da aka yi azumi bakka nan ko a shekara kaza a'a daga sanda ya balaga ne azumin ya hau kansa kazalika mahaukaci in mahaukaci ya shekara goma yana hauka to ba zai yi ranar da ya dawo hankalinsa ka ce masa ana bin ka azumin wata goma ba ai wani sai ya rikici ya samu wata sabuwar cutar shi an yafe masa azuminsa ba zai biya ba ko da shekara nawa ya yi akwai masu farfadiya da masu shafar jinnu ko su ma azuminsu yana lalacewa kuma su akan ba su dama idan sun da hayyacin nasu su ci abinci a ranar da abin ya same su saboda su dan wani lokaci ne azumin yake samun damuwa da su in mai farfadiya ya faɗi idan ya dawo hayyacinsa ku bashi abinci. Cewa ana bin ka azumi ba za ka biya a wata ɗaya ba, ba za ka biya a wata biyu ba, ka ɗauki lokaci, har lokacin da ka ga dama kai har shekara ta zagayo, to bayan ka biya za ka yi kafara. Kafara ciyar da mutum guda ɗaya. Malama suka ce, ciyarwan kala biyu ne, za ki iya ba da sa'i na abin da ƙasarku take ci, shinkafa ne, masara ne, gero ne, ni'ima. Za kuma ki iya ɗaukar dafaffen abinci plate guda wanda kika san mutum zai ci ya ƙoshi ki bayar. To duk wanda ki ma daidai ne. To ire-iren wa'annan kurakurai ya kamata kowa ta duba ta ga menene matsalarta da azumi kuma mata mu kiyaye zancen jinkirin biyan bashin azumi waye miki alƙawarin zaki kai badin waye miki alƙawarin zaki kai wata kaza kenan ma kina tambayanin kin tabbata ma'anar kenan ke baki wani azumi na lafiya ba tun daga bara aka gama azumi gashi har bana an zo sabo saboda muna yanke wa kanmu ƙauna da tunani iya cikin watan ramadan ɗin ne muke ganin bautar Allah ta zama dole yin abin da ya kamata ya zama dole dan za ku ji ko a gaisuwar mu kullum ina faɗa wannan gaisuwar tana ban mamaki mata lafiya lafiya ya gajiya sai a ce ya ibada eh wata ibada ya kama ai ya ibada ya ibada normally hausar mu kenan yanzu yaran mu kenan cikin azumi ake wannan kalmar musulmi so ake kullun yana cikin ibada sallolinmu karatun ƙur'aninmu ziyararmu azuminmu to kenan muna nufin ba ma yi ne bayan sallar azumin daga kuma aka yi sallah yau daman daga an ce barka da sallah lafiya yaya sallah ya hidimar sallah to waccar gaisuwar yaya ibadar daga nan an daina ta mun daina ibada ne kuma daina ibada ba mumuni rayuwarsa kullun cikin bauta wa Allah subhanahu wata'ala yake yanzu ba mu ba dabbobi da ganye da waye ma fa cewa akai kullun cikin ambatan Allah yake. Ce sa Allah ya ce, idan ka ƙi mai bauta ma, idan ka ƙi bin shi ma, kai kai wa kanka, shi yana da masu masa tasbihi dare da rana. Akwai mala'ika da tun da aka halicce shi, ruku'u kaɗai yake yi, yana tasbihi a Ubangijinsa, bai taɓa ɗaga ƙafa kunkuminsa daga ruku'u ba, kuma an ce har ranar alkiyama yana nan yana ruku'u. akwai wani sujjada yake yi tun da ya kafa goshin saran da aka halice shi har yau bai daga kansa ba don Allah idan baki ibada ba wa kika cuta wannan ɗakin Allah na sama baitul ma'mur Allah subhanahu wata'ala annabi ya bamu labarin ana tsarkake shi a wannan ɗakin kullum mala'ika dubu saba'in sai sun yi roundin wannan ɗakin suna zikiri. Abin da kaɗai za su yi kenan fa tsarkake Ubangiji. Idan suka tafi ba su ake nema ba, sababbi gobe ake jira su zo su masu yi. Da Allah mala'iku nawa ne suka yi ibada a wannan ɗakin Allah. So ibadar ki iya ta wata ɗaya, amma ki ta faɗa kina nanatawa, ke da kanki kina gode wa kanki to ai zai sa ki gamsu cewa ibada taki ta wadatar dan adam kullun so ake ya zama cikin bangare biyu yana kwadayin dacewa a gun Allah yana ganin kaman yayi daidai wani lokacin kuma tsoro ya zo miki kiga cewa anya ku zaki sha anya ku zaki dace wani lokacin kuma ki ji kin gamsu amma anan gun mun karanta hadisai yanda sahabbai suke jin wani lokacin sun gamsu san da suke wa annabi san da suke wa Allah insha Allah za su dace wani lokacin kuma sai su karaya suna kuka suna sharewa suna ganin kaman ba za su yi ba to haka nan matan annabi ku duba nana Aisha mafi kusanci da annabi mafi soyuwa a zuciyarsa amma ta ce ya rasulullah me zaka amfanar da mu ranar alkiyama yace wallahi Aisha ni ma ta kaina nake yi Aisha ki yi aiki ni ba zan iya amfana miki da komai ba a ranar alkiyama kullum ina faɗa mana wa'annan kalmomi gurare guda uku da annabi yace shi ma fa ta kansa yake yi mu ji tsoron wa'annan rana yace lokacin da ya fita a kabari kawai fata yake ya cimma gurin da aka yi mana umarni mu je mu ba zai waiwaya ina ƴaƴansa ba ina matansa ina babu yace wasan da kowa yake mika hannu a bashi sakamako kowa tsoro ya cika zuciyarsa ba zai amfana wa kowa komai ba kowa yana fatan bari ya karbi nasa me zai gani a ciki mataki na ƙarshe yace lokacin da an tantance dan wuta da dan aljannan ma gashi an ce ki tafi aljannar annabi alaihi salatu wassalam yace a wannan gurin tsoro yake ji tsoro din muke ji zuciyar kowa cike da tsoro saboda ga aljannar kana kallo amma an zo an shimfida maka siradi an kuma ajiye wuta a karkashin ta sira din nan an ce bai fi kaurin gashi ba kaifi gare shi kamar takobi kowa sai ya taka sai ya wuce annabi ce a wannan gurin ma ba zan iya faɗin komai ba ba zan iya yin komai ba ‘yan uwan har annabi zai ce wa nana Aisha haka, ke da ni, me muke tunanin mun riƙe na ibada, mun riƙe na kyautatawa, wanda har zai kai mu ga tudun na tsira. So da Allah mu ɗauki ɗamara tun daga yanzu, sabai ce aka idan watan Ramadan ya kawo kamar wata hudu kafin nan, wata uku kafin nan, wasu ma suka ce tun wata shida. sun dinga ya Allah ka riskar da mu Ramadan ka ba mu iko mu aiki a cikin Ramadan kuma ka karba aikin namu saboda yin aikin fa ba shine cewa an karbe shi ba zaki ga kin kwan kina sallah kin ini kina karatu amma baki sani ba akwai wani dalili zai cinye miki aikin naki ba tare da kin shina ba so kalubale ne a gare mu mata na farko da mu yi ƙoƙarin cusa taƙawa a cikin ayyukanmu mu saka jin tsoron Allah a cikin ayyukanmu mu saka neman yardar Allah a cikin ayyukanmu saboda duk abin da baka yi shi don Allah ba baka da ladansa in kin yi sadaka saboda kina gawa kishiyarki tana sadaka ne to baki da ladanta in kin kyauta don kin ga wance ta yi kyauta ne baki da ladanta kai shi kansa azumin ma gidan duk suna kokarin yin azumin litinin da alhamis sai kicin ni ma dai bar ne ni ban damu da addini ba haka nan in kin kuduta niyya ta alkhairi makaranta zaki wurin karatu zaki neman dai sani ko ihsani ko wani abin da duk kika fito dan kyautatawa Allah ya jarrabe ki aka kade ki ko wani abu mai kama da haka ai ta mutu ta mutu kaman wasa shikenan fa ta mutun kuma yan jiya nake kallo ko shekaran jiya a wannan rububun bikin akwai wani yaro irin yan midiyan nan masu koyar da akwai online karatu da ake koyarwa shi crypto yake koyarwa ina bibiyan shafin sa ina kallon wasu ilmin muka a gurin su kaman yau har an yi wani fata-fata an yi waye an yi daurin aure ne ma ai washe gari za a yi dina washe garin su ƴan gayyar dina su ne ƴan gayyar kai shi kabari ya mutu wannan fa shine ita ne fa mutuwa so ya kamata mu san me muke yi mu zauna kullun cikin shiri kar mu zama zuciyar mu suna kudurta mana wasu sharruka wasu fitintunu baka san lokacin da Allah subhanahu wataala zai dauke ka ba amma in ka zama kullun shiri ba wai aikin kan ne da kake da shi ne zai kai ka aljanna ba a'a rahmar ubangiji ita take kaiwa aljanna amma shi mumuni kullun yana kan aiki irin na yan aljannan ne kada ki kauce hanya ki tunanin a yi kokari mu ya mu duba abin da mu za mu iya magancewa tsakaninmu da junanmu. Allah ta'ala ya samu dace. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah Allah ya saka wa malama Zainab Aminu halurul alkhairi. Ubangiji Allah ya sa mu amfani da abin da muka ji. To mata wannan ne shine goron Ramadan da malama ta tana da mana shi. wadda yanzu ta gaya mana a wani zama namu wadda ake yin sa shi kuma farkon wata insha Allah za a dora to kada a yi sanya a yi rigegeniya domin mi ka samu ababen da zaka shirin shiga cikin Ramadan din da su kamar yadda ta bayyana mana dukkan hakkoki da yake kanmu mu mata muna da shirgi da yawa al'amarin namu da yawa abin yana ban tsoro gashi dai aljanar mu an ce a tana kasan digadigen mazajen mu idan ba mu bi ta ba ba za mu same ta ba haka zalika ga nauyayyaki da aka ɗora mana na tarbiyyar ƴaƴaye ababen lokacin na zauna ina jira sai in ji abin ya ban tsoro kamar yadda malamar ke faɗa sai anya ko za a samu a tsallaka sai da kuma idan na tuna rahamar ubangiji sai sai rahamar sa insha Allah in ya ga zakatan mu zai mana za mu samu mu tsallaka da izinin Allah amma gaskiya mata sai mun dage sakamakon dai lokaci ya riga da ya tafi ba zan tsaiwata taliki na ba sai dai ina ba da shawara ga waɗanda jinya ta ulcer take hana su samun yin cikakken azumi to su fara shirye-shiryenta daga yanzu idan kin san ulcer yana hana ki azumi ki fara shirin shan maganin ta ba wai sai an sha ruwa ko ramadan ta zo a fara shan ta ba a'a ya shedan yana ba da gudumawa amma akwai wanda jikinsa dama jinyar ta riga ta zo na masa yanzu akwai wanda zaki ga tana son yin azumin litinin da wannan amma sai ya zo ya rika takura mata kuma tsofi ne kuma sun riga da sun saba sai kiga yanzu matasan ma kansu suna kasa yin azumin litinin da alamis saboda mi ulsa da mai shedanin da kuma wanda jinya ta riga ta bi cikin ta to ki samu kyakkyawar kuka ta mu ta gargajiya kukan mu na gargajiya wanda muke miya da shi ki tankade shi sosai a cire yayi da datti a tankade shi tankade mai kyau ki samu habbatu sauda wanda sananniya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana abinda bata maganin su a duniya kwaya biyu ne daga tsufa sai mutuwa da izinin Allah to sai a daka shi ma bata saurayi da kullu ki tankade shi sai ki samu zuma ainihin fiyo zuma original zuma sai ki dama su tare idan gari ya waye kika tashi kina idar da sallah abinda zaki fara lakitawa ki saka a cikin harcin ki kenan tare da kudirin Allah subhanahu wataala ya baki lafiya ki samu ki wannan Ramadan ka fatan baki samu kin sha ba saboda jinya a dage haka zalika idan aka zo bude baki kina shan ruwa kuma duk mai irin wani matsalan kada ta rika shan ruwan sanyi daga farko idan ba kya shan gordon kina shan me yake da suna sirki irin namu na kamu ba kya shan gordon na gero wanda ake gero da kanwa na iyaye da kakaru da suka ko don ba kya shan makoti kike sha kidan shashi mai din dare dare ba mai zafi ba kuma ba mai sanyi karo ba kina shan sai ki sake lakitan wannan habbatu sauda da kuka da zuma da muka hada da shine nagartaccen maganin ulcer insha Allah sai ki sake lakita sai ki sha da izinin Allah za ta tafi shi kansa shedan kuma kin tashi kin dage da addu'a zai tafi baki da izinin Allah haka zalika masu asma yunwa yana daga asma dukkan rabar da zai kina da asma kiji kina ta yana yawan tashi miki a samu ganyen mangoro mai kyau a wanke shi a tafasa shi ki riga san shi sau uku a rana insha Allah shi ma zuciya za ta samu nutsuwa huhu za su riga aikin su yadda ya kamata ko da sun ji yunwa to idan ya kama cikin Ramadan yana zuwa insha Allah za a izini za a azumi lamun lafiya amma kuma sai an mi sai an gaya wa Allah ta'ala dukkanin magani a wajen Allah ake nema kuma shi Allah shi in yarda shi ne sai baka lafiya Allah ubangiji ya samu dace abinda muka ji Allah ubangiji ya samu isar da sako ga wayanda ba su zo ba mu isar da daidai wanda ba su zo ba kuma suke da niyyar Allah kawo su sati mai zuwa da aka ce za a dora su masu ci yan uwa da ba su da lafiya ko a gida ko a asibiti Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya masu ciki Allah saukin su lafiya wanda ba su da shi suke nema idan alkhairi ne a gare su Allah subhanahu wataala ya azurta su da ƴaƴa in ba alkhairi bane Allah ba su haƙuri irin na umina Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƴaƴayen mu maza da mata Allah ka shirya mana su wanda suke kan hanya Allah ka ƙara dawamar da su akan hanya madaidaiciya waɗanda suka sauka Allah subhanahu wataala ka damar su ka shirar da su ya rabbil alamin mazajen mu Allah ka yi rayuwar su albarka Allah kai wa rayuwarsu albarka Allah kai wa rayuwarsu albarka da suke bar mu muke ta shige da fice mata a wannan zamani an dage mata an gane sun kuma zata fita yawan yawon neman ilimi to Allah ya sa mu rika amfani da abin da muke yawon neman sa Allah ya ba su abin da su shayar da mu na halal da su shayar da mu da halal su ba mu tarbiyya da tsaro na halaliya mu kuma Allah ba mu ikon sauki nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora mana akan sa Allah ya sa mu zama masu amana kada mu zama mata masu cin amana su rika fita namiji yana fita ke ma ki fita ki take sheke ayarki to Allah ka saba ma cikin wa'ancan mu cika ni a gare sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya alabi innaka hamidum majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين